بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احذر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى da sake gama mu wannan halka tamu ta asbahi don ci gaba da karatunmu da muka saba yi a wannan guri da yau za mu duba fiku ne na risalan ibn abi zaidin al-qayrawani kuma yau hudu ne ga watan goma alif dubu biyu da goma sha shida wanda in ba manta ba yau za mu tashi ne insha Allahu akan babun fi mallam ya ji dilma a wasifati tayammu tunda mun gama magana akan abin da ya shafi wanka da alwala da sifofinsu to za mu shiga yau kuma babin wakilinsu mai wakiltansu idan an rasa su duk lokacin da aka rasa su to wannan shi kuma yana a matsayin mai wakiltansu ne shi taimama ya ce babu wannan babi ne da za mu shiga ya zo ne fi man lam yajidil ma'a ma'ana fi hukmi man lam yajidil ma'a kenan zai karantar da mu hukuncin wanda duk bai samu ruwa ba wa sifati tayammumi ko ma'ana wa fi bayani sifati tayammum sannan kuma zai mana bayani na sifar yanda ake yin taimama da kuma uzurai da suke jawo mutum ya yi taimama ɗin amma dai ita taimama ɗin tukun da farko kafin komai kamar yadda aka sani taimama dai larabci ne don a hausa babu babu taimama kalman babu da kalman taimama to an ce babu babu tayammumi ka ce babin taimama ka maimaita larabci ne ko dai ko dai ba ga bai babu tayammumi ka ce babin taimama da babu din da tayammumu din duka abu ɗaya ne ka maimaita kamar yadda za a ce babu fara'idul wudu'i bahaushe haka zai nemi kama abinda aka faɗa larabcin haka zai nemi tashi in ka zo zai wai zai fasara ma babu fara'ilul salati babu farillai sallah babu fara'ilul wulu babu farillai alwala ko ba ga wani ba su da shi to haka taimama ma babu fara'ilul tayammum babu farillai taimama larabcin kawai ake maimaitawa wai kai hausa shi kenan a yi a wuce kawai to taimama mace ce da larabci mace ce da hausa afon mace ce da hausa amma a wurin larabawa namiji ne su namiji ne a wurinsu mu kuma muna ɗaukan taimama a matsayin kamar mace so taimama a harshen larabci ba a istilahin malamin fiqh ba yana nufin nufi nufi tayammama ya nufa an gane in ba manta ba a diwanin maulana shehu ibrahim da muka fassara a can farkon sairul kalbi mene harafin da muka fara fassarawa ya yi maganan taimama a luga amma ba taimama wanda muke yi ba yace a taifun sara an menene anna rakbiya yammama مواطن خير الناس للسير صمم يمم إنن شين أي معنى تيمم على اللغة أما أطيف سرى أم أن ركبية يمم كودي ركبية يمم wato ko dai karabka da ne suka doshi mawatsi na khairin nasi gurabe wurare na mafificin halittar da umar su yammama at-tayammumu ay al-qasd shine aluga shi kuma taimama iyaka abin da yake yi kawai yana halatta sallah ne kawai amma shi alwala da wanka yana ɗauke kari ne taimama ba ya ɗauke kari wato kafin mu shiga kusan da wannan nake so shi alwala da wanka yana ne ɗauke kari ne gaba ɗaya in ka yi shi karin da kake tare da shi ya ɗauke shi da ai ba ka iya sallah in ba ka yi alwala ba ko amma da ka yi alwala ai sai ka yi ne da in ta karye ka taɓa yin alwala in ka zo ka sake yin alwala kari ya tafi ko bai tafi ba ya tafi yanzu za ka iya yin sallah haka nan in wanka ya kama ka na farilla kafin wankan ai baka isa kai sallah ba ko za ko ka isa to in kai wanka fa kamar yadda muka faɗa wanka babban kari yana ɗauke ne karamin kari to ha za ka iya yin sallah ko to amma taimama ba haka yanzu alwala in ka yi ta ka gama sallah tun da riga an ɗauke kai kaga za in ka yi ni in ka ga dama za ka sake yin wata sallah ma in ta zo in dai alwalan bai sake karewa ba ko to shine sirrin da yasa taimawa in kai sau daya halatta sallah kawai yake daga ba za ka sake yin wata sallah da shi ba in lokaci yayi misali kai azan da taimawa ba kai wani abin da yake karya alwala ba ana nan kana zaune ana ta hira da ta tabi can sai la'asar kuma ta yi shi kenan sai ka tashi kai sallah eh ba zai yiwu ba saboda shi halatta sallah kawai yake kayi shi ne don ka halatta sallah to ta halatta yanzu yi ta shi kenan magana ya kare in wani ta'in yayi sai ka saki ba wai kan ya dauke ba shi Allah ya san an fahimci wannan bayani kuma taimama wajibi ne Qur'ani da sunna da ijma'i gaba ɗaya sun tabbatar da wajabcin taimama ubangiji ya ce fa illam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan me dajiban ana so a nuna ma a qur'anin wai idan ba ku samu alwala ruwa ba kaga fi man lam yajid ma'a kenan babu babu fi man lam yajid ma'a fa illam tajidu ma'a idan ba ku samu ruwa ba na yin wanka ko na yin alwala ko fatayammamu sa'idan tayyiban to kaga inda aka wajabta ne taimama a kitabu kenan a qur'ani sannan a sunna kuma ya zo a cikin muslim sayyidina rasulullahi sallallahu yace an fifita mu akan sauran mutane bi salatin da abubuwa guda uku a nassin hadisin muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan hadisi yace an fifita mu akan sauran dukkan mutane da abubuwa ɗaiɗai har guda uku na farko ma'aiki alaihi salatu wassalam yace an sanya yace ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ikati safunmu in mun tsaya muna yin sallah Allah ya maishe shi kaman irin safin mala'iku ne wato mala'ikunsa sannan wajilat lana al-ardu kullaha masjidan wa masjidan a wata wani lafazi wa tuhura Allah ya sanya mana duniyan nan kwallon duniyan nan kasa gaba daya ta zama masallaci ne da za mu yi sallah wurin sallah ne ma'ana ko ina duk inda muka samu za mu yi sallah ba kamar kirista ba da zai ibada ba sai a coci kawai yanzu kai kuma ba sai a masallaci kadai ne za ka yi sallah Allah ka ba masjidan an sanya kasa gaba ɗaya duniya masallaci wata horar kuma kasar Allah ya sanya mana ita abin yin tsarki taimama kenan to haka hadisi dai shi ma ya shar'anta ita taimama sannan ijma'i kuma na malamai ya gamu malamai sun gamu akan taimama wajiba ce idan an rasa ruwa ko kuma aka rasa ikon amfani da ruwan ga ruwa amma baka da iko kai amfani da shi ko rashin lafiya ko wani abu to wannan malamai sun ijma'i a kai wajabta shi din abinda zai wajabta shi taimama ya hada abubuwa da dama sun kai malamai suna kai sojin takwas sharaɗi ne a samu musulunci mutum ya zama musulmi kafin ya taimama sannan ya zama baligi sannan yaro bai zai bai wajaba taimama ba ta wajaba kansa ba sannan ya zama mai hankali sannan in mace ce ya zama jinin haiza ya zama akwai ɗaukewa na jinin haiza ko jinin biki sannan kuma ya zama dole sai lokaci ya shiga kafin a yi taimama in lokaci bai shiga ba ko ka yi taimama taimama ba ta yi ba malam ba zai ba kaman a ne sunansa alwala ba a yanzu hakan nan da muke maganan nan ina iya yin taimama ina iya yin alwala in yi sallan azhar da ita kaga da karfe shidan sa kai muke da wani abu ko ko bai kai ba ma ya kai shida ko yanzu to zan iya yin alwala kuma in yi sallan azhar da shi ko ba zai yi ba mutukan bata karye ba amma sai zama fa shar'i ne cikin sharuɗa takwas ɗinta sai har in lokaci ya shiga tukunna sannan kuma sharaɗi na gaba rasa ruwa sai in an rasa ruwa ake yin sa in dai ga ruwa ba za a ke gaba ba sharaɗi na gaba rasa ikon aiki da ruwan ga ruwan amma ba za ka iya amfani da shi ba saboda larurai na amfani da shi ne sharaɗi na kusa da na ƙarshe shine kar ya zama akwai wani abu kamar kyalle a gurin da za ka yi taimama fiskanka an sa wani kyalle haka to ba za ka shafa akan kyallen ba dole sai an yaye fi wannan kyallen sharaɗi na ƙarshe na takwas shine ya zama babu wani abin da ya hana ka zai hana ka yin taimama da zai kore yin taimama ɗin kamar me kenan yanzu misali dukkan sharuɗa saura ɗin bakwai ɗin sun cika ba za ka iya amfani da ruwan ba misali babu ruwa wannan sifofin dai babu ruwa baka samu ruwa ba a samu wannan sharuɗan da na zana muku kaf to amma sai ya zama sallan na juma'a ne za ka buga ƙasa don ka rasa ruwa kana kallo za ka rasa juma'a nan amma ba ruwa za ka buga taimawa don ka samu karkararsa juma'a dai ba za ka je mama ba an za ku da kore yin taimama za a yi sallah ne babu ruwa gashi kuma za ka rasa sallar nan amma sai aka ce sallar nan ta jana'iza ce ba za ka ke mawa ba kar wata rana mutum ya zo ya leƙa leƙa babu ruwa ya ga an tabbata sallah za a yi sallar jana'iza ba zama zai ce a kake sallah kam shi ke kawai Allah shi ma ya bi mana ya bubbuga ta mama kawai kake wa ga maka babu ba za a ce mama a yi jana'iza ba sallar jana'iza ba zai yi ba sai dai akwai kauli da cewa in jana'izan ta ayyana a kanka to nan kam dole za ka yi bai ta ayyana ta waje ba in ta in illa idza ta ayyana til jana'izatu kamar yadda mai menene ya fara isma'i ne ko sai dai illa idza ta ayyana til jana'izatu in ta zama wajibi a kanka mutumin yayi wasiya yace wani ne zai yin sallah wanin da wani ya ce shi zai mai sallah in ya mutu kuma ko da wasa bare ya taba ruwa ba sharuɗan da su za su hana shi aiki da ruwa sun cika to hakan sai ya buga taimakon sai ya ja sallar ta ayyana ta wajaba ma'ana a kansu to wannan su ne sharuɗa na amfani da wato shi taimama to menene yace ne gaba aha wa sifatu tayammumi sifan yanda ake taimama yajibu li adami al-ma'i ko haka ne sifatu tayammumi da sifan taimama at-tayammumu yajibu li adami al-ma'i shi taimama yana wajaba ne idan an rasa ruwa to rasa ruwan ya rabu gida uku a san wannan da kyau rasa ruwa ya rabu gida nawa to zai na farko haka ga shi dai ba mai littafin ne fara ba na ce muku to rasa ruwa ya rabu gida uku to gani ko kai kafin man faɗi adadin jema rasa ruwa ya rabu gida nawa za ka ba da amsa to in ka ba da amsan je kama ka canka ka ce uku to su ne su wanne ka san wani abu in ba na riƙa yin haka ba in kawai na faɗe shi kawai ban tsaya na ja to sai ka ɗauki abun ma mai sauƙi ne amma an barka ka ce a je ma na gaya masu uku ne to ka wasu to nan ne za ka gane abun mai wahala ne to rasa ruwa a ƙa'ida kashi kashinsa uku ne akwai rasa ruwa hakikatan akwai rasa ruwa hukman akwai rasa ruwa shari'atan ko shar'an wanne ne rasa ruwa hakikatan zahiri babu ruwan a ƙasa kawai ta nema sama da ƙasa babu shi shine rasa ruwa ne hakikatan babu shi an nema sama da ƙasa babu rijiya babu kwari babu rafi babu wurin sai da fiyawata babu ko babu kawai idon ruwan ma baka gani ba shi ne hakikatan kenan hakikanin lamari babu shi kawai to sai rasa ruwa hukuman shi kuma yane ne tun da na faɗan fara ba ku adres to wanne ne rasa ruwa hukuman kuma naziru me rasa ruwa hukuman rasa ruwa ne amma a hukunci ne ba wai a haƙiƙa ba to kamar garuwan gashi nan garuwan a ba ka yi aiki da shi ba ko kuma ma ga ruwan da bare ishe ka ba in ka ce za ka yi alwala da shi ma ba zai ishe ka ba to akwai shi babu shi kenan a hukunci kan babu to in akwai kai ko ka fara a lalan bari ishe ka ba ko kuma a garuwan zai ishe ka in kai alwala da shi kana kan hanyar tafiya ne za ka ci kwakwa ishi zai iya kashe ka in kai alwala da shi ba za ka samu ruwan sha ba ko ba ka da garanti za ka samu ruwa a gaba to babu shi ne a hukunci kawai ga shi a hannunka amma babu shi Allah ya da an gane rafa shi hukman ba a hakikatan ba a hakikata ai gashi nan kana kallon ruwa gashi amma a hukunci ba babu shi saboda mai ba za ka yi alwala da shi ba in ka yi alwala da shi in ka tsara tafiya gaba ka shiga sahara jeji za ka iya cin kwakwa da haka shari'a ba ta ce lalle lalle ka yarwala da shi ka zauna ka je ishi ruwa ka shekama ko kuma gashi nan da ka ruwa ne gashi amma ko ba za ka ko ka yi fara alwalan bari ishi kama to a hukunci babu ne amma a haƙiƙa gashi nan an gane bayanin ko? to wanne ne na ƙarshe na ce shar'an ko shari'a duk dai yadda ka faɗa yayi to ya shi kuma shi wani barko ne in ba ku kari na yawwa ruwan da ɗayan ba mai najisa kawai za ka ce ba ruwan da ɗayan ukun sai ya sa ya canza ɗanɗano ko ƙamshi ko kuma launi abin da muka faɗa in ɗaya ahadu awsafi salat ya canja to ruwa ba zai alwala ba kun tuna ai mun karanta wannan to wannan irin ruwan gashi nan amma a shari'a ba zai yi ba shi ne rasa ruwa shar'an gashi a haƙiƙa kam akwai shi amma a shari'a ba zai alwala ba za ka babu kawai gashi babu ba wanda zai ishe ka bane baya kuma zai iya yiwa kuma za ka iya shansa har ya rage kai alwala amma a shari'a ba zai yi ba an gane shi yasa ya samu kasonsa shi ma mai zaman kansa ɗaya cikin ukun da in sun faru ruwa ba zai alwala ba ya faru kuma ga ruwan da haka kaka ba zai alwala ba da haka gashi akwai babu to mu je ladabil ma'i kenan saboda rasa ruwa a tayan mumi ya jibu a tayan mumu ne gaskiya taimama ya jibu yana wajaba da adadin ma'i saboda rasa ruwa fi safari a halin tafiya fi safari a halin tafiya iza ya isa ayyaji da hufil wakati to mu tsaya cikin ana fi safarin nan in rasa ruwa a halin tafiya menene a safari a nan ai ba a safari kare ba ko a zaman gidan ne in wayannan abubuwan da muka kirga sun faru ko kuma shar'an hakikatan duk duk za a yi taimako ko a gidan ne don haka in maganan tafiya kuma da aka kawo tafiyan daidai ne in ta zama wato tafiya ce wadda ake wa kasuru ko wadda ba a yi wa kasuru ana yin taimako ko wanda ake wa kasuru ne ko wanda ba a yi wa kasuru ne ko mai yin ko mutumin mai tafiyan lafiyayye ne ko marar lafiya ne kai ko tafiyan nan tafiya ce da ta halatta a shari'a ko tafiya ce da ta haramta a shari'a in an rasa ruwa dai za a yi taimawa an gane bayanin ba mana ko tafiya ce da 'yan fashi suka fita za su je fashi ha da kuka fita za ku tafi fashi sai aka ce kar ku sallah ha eh to da kuka zo za ku yi sallah kuka rasa ruwa sai a sha to kai kuma da ka fito fashi wani taimama za ka yi taimama kuma a ina sai ka daina ha da kan sunan ka azzalumi dan bashi to yanzu lokacin sallah yayi ka ba kai sallah ba sunan ka mai kafiri ka ka haye wannan matsayi yanzu in ba kai sallah ba sunan ka kafiri don haka za ka yi taimama babu sharadin wai sai in tafiya ta halal kamar tafiyan ganin dangi tafiyan ziyara tafiyan wane ne kai tsaye ai ya halatta ai kasur ko to ya halatta ai taimama ma ya halatta ita ma ina mai sharhi in ka duba can kasa in inda mai littafi mai sharhi can yace tis safari din zaka ga fil au fil abari yawa ko a zaman gida ne ma wa sawan kana safaru safaru kasrin amla kun ga wuri masu masu mai sharhi daidai ne tafiyar nan tafiyar da za a yi halatta a yi kasaru ne ko kuma wadda ba ta halatta a yi kasaru ba duk da a yi taimama wasa an kana kalal musafiru sahihan amla ko matafiyin lafiyayye ne ko marar lafiya duk da zai taimama wasa an kana safaru mu ba an amla kaga maganar na ko ta fito ko tafiyan da ta halatta ne ko wanda ba ta halatta ba ka je fashi to za ka yi taimama ya halatta ko tafiyan bol kallon bol wani jiha kun tafi tafiyan mai tsawo to za ku yi taimama sosai in bol za ka je shine dai ba za a yi dai kasar ba bai halatta kai kasar ba don sun kawo a littattafai ko in tafiya ne na wasa ba za a yi kasar ba aha menene ne kana safar mu ba an amla tafiyan halattaccen tafiya ne ko tafiya da ta haramta ne duka dai za ka yi taimama li'anna ruksata ko idza kanat tuf'al fi safari wal hadari la yushtaradu fiha ibahatu safari wato li'anna ruksata domin ita ruksa a shari'a in an ce an yi sauki akan ayi kaza idza kanat tuf'al fi safari wal hadari in ya kasance ana yin sa a halin tafiya da ma a gida duka ya halatta a yi to la yushtaratu fiha ibahatu safari ba a sharɗanta a ce in abu an ce ya halatta a yi shi a gida da a halin tafiya to in an zo ba a sharɗanta tafiyan da ta halatta ko kuma tafiyan da ta haramta ba ku gane ba maganar nan ko ko kun gane ashe dai na fassara ka amma inda maganar ta dosa ne ba ku gane ba wato ruksa in an ce shari'a ta yi ruksa a yi abu kuma shari'a ta yi ruksa a yi abun nan a gida da a halin tafiya duka biyu ya halatta a yi kamar taimama kenan kaga ai mun karanta a baya an ce ko a ko a gida ko a taimama in ko a tafiya ya laka ai ne taimama to in dai wannan abun shari'a ko menene ta ba da dama a yi shi a gida ta ba da dama a yi shi a halin tafiya ma in dai duka biyu ya halatta a yi shi da gida da hanya to ba a cewa a tafiyan sai in tafiya da ta halatta an gane bayanin nan ba a cewa a tafiyan sai in tafiyan da zalata in dai har a gida ma an yadda ayi kuma a tafiya ma an yadda ayi to ba a sharɗanta sai tafiyan da ta halatta وما إذا كانت الرخصة لا تفعل إلا في السفر amma in wannan sauƙi da rangwame da aka bayar a addini ba a yin sa sai a tafiya kaɗai a gida ba a yadda a yi ba ma'ana kenan yanzu sai mawa an yadda gida da tafiya duka ko shi yasa tun da an yadda gida da tafiya duka to ko da tafiyan ta haram ne sai an yi shi amma da a ce a tafiya kaɗai aka yadda a yi abun nan aka ba da dama a yi rahusan nan aka same shi a tafiya kaɗai ne banda a gida ka fi irin sa'ini kamar ajiye azumin matafi yanzu kana zaune a gida ya halatta ka ajiye ka ajiye azumi lafiyan ka kalau ka ajiye azumi a gida ina sai za a yi tafiya haka ne ya halatta ka ajiye azumi in za ka yi tafiya amma ba ka ajiye shi ba kana zaune a gida ai haka ka ce kai yau kan fa gaskiya ba zan yi azumi ba zan futa kuma ana ramadana a 40 sai dai rashin lafiya ka tashi da shi ko wani abu amma haka kawai kaga amma maka ji ai lafiyar sa garau amma an ba shi dama in ya ga dama ne ya samu ne ruksa ruksan nan shi kadai ya samu don haka tunda haka ne fi ramadana a ramadana alhadar to fala budda an yakuna safaru mubahan to ba makawa dole tafiyan nan da zai ajiye azumin sai in halattacce ne tunda a gida ba a zai aji azumi ba sai a tafiya kawai to tafiyan dole sai na halarci amma wancan da yake duka ya halarta ta zama a gida da halin tafiya to tafiyan ko ta halar ko ta haram menene za a yi shi amma ajiye azumi tunda sai a tafiya kawai aka halarta shi ba halarta shi a gida ba lokacin ramadana to nan kan sai in tafiya ta halal ne kawai Allah sa yanzu ka an gane yawwa to mu je don gunda mu rika fashin baki har sai an fahimci abu don dama shine ma'anar fikhu din a tayammum wa yajibu li adami a tayammum a tayammum yajibu li adami a tayammumi aka rubuta na ku littafin eh eh mumu ko yawwa yanzu na ji bayani gashi ni ga haka suka rubuta a za a taya muni wai a taya mumu yawa taimawa ya jibu li adamil ma'i yana wajaba ne saboda in an rasa ruwa fi safari kun ji rasa ruwan kuma hukman hakikatan shar'an fi safari a halin tafiya tafiyan da ta halatta da tafiyan da ta haramta duka za a yi taimawa idza ya isa an yaji da idan ya ɗebe tsammanin cewa zai samu ruwa in ya ɗebe tsammanin cewa zai samu ruwan to ya ke mama kawai idza ya isa an yaji da hukul wakati in ya ɗebe tsammanin zai samu ruwan da zai yi taimama ɗin a lokaci ko yana gani lokaci zai iya fita bai samu ruwa ba to ya taimama kawai tunda in ya har ya ɗebe tsammanin cewa zai samu ruwa ɗin to ya taimama wa ƙarya jibu ma'a wujudi ko taimama tana wajaba kuma ma tare da garuwan an samu ɗin ba idza lam yaqdir ala masfihi idan ya zama bai da iko ya shafa ruwa fi safarin aw hadarin a halin tafiya ne ko a halin zaman gida ne lemara din in akwai wato rashin lafiya mani'in wanda zai hana shi amfani da ruwa ɗin wanda zai hana shi amfani da ruwa ɗin saboda yana tsoron zai iya mutuwa ma in yayi amfani da ruwa ko kuma rashin lafiyar tasa za ta karu ko kuma ma'ana in ya taɓa ruwan rashin lafiyan zai karu mukaddara ya samu rashin lafiya an yi accident ne misali sai ya zo aka ce to fa in ya kuskura ya shafa ruwa a kansa zai iya zarcewa kwakwalwa zai iya mutuwa sai kenan a gaye da nassin qur'ani haramun ne ya shafa ruwa wala tulqu bi aydikum ila tahlukati ko kar ku jefa kanku ga halaka ɗaya kenan to kar ya kuskura ya yi amfani da ruwan saboda in yana tsoron kubutan kubcewan ruhinsa gaba ɗaya zai rasa ransa ko kuma zai rasa rashin lafiyar misali za ta ƙaru in kai taimama rashin lafiyar zai ƙaru to sai ka sai ka bar ta ibn a gori sahabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na magana mutuwa ne wadda ya zo ya tambayi wasu sahabbai ana wani tafiya a halin tafiya ne yana fama da tsananin zazzabi sanyi kamar zai kashe shi sai wanka ya kama shi sai tambayi wasu sahabbai yaya ga fa irin halin da yake ci zai iya zai zai dole ne sai yayi wanka suka ce dole ne sai kai wanka suka ba shi mata sai je wanka kawai sai sai kuwa sai rashin lafiya ya tsanani har sai ya mutu abin ya bayu har ya mutu da aka dawo gida aka gaya wa ma'aiki alaihi salatu wasalam ga wasu sun ba da fatawa wa wane yayi taimama yayi wanka wanka ya kama shi ma'ana janaba kuma suka ba da fatawa wai dole sa sai ya abin nan kuma ya ce musu ba da lafiya annabi ya ce qataluhu qatalahumullahu qataluhu qatalahumullahu sun kashe shi tir da su Allah ne musu albarka sun kashe shi saboda haka ba haka kawai ake yin fatawa ba kai na tsufu sosai ka dubi wanda ya ba tambayan nan kun tuna ai irin karatun mu ko na ranar rufe usul fiqh ko yawa saboda haka ya zai jawo a rasa rai to ana ana ajiyewa sannan kuma idan zai ƙara rashin lafiya wannan taimawa in ka yi alwalan in ka yi shi rashin lafiyar naka zai ƙaru to kamar kai mu wurin da za ka wawancan akwai ciwo in ruwa ya taɓa wurin to rashin lafiyar zai ƙaru to ka dakatar da taimama shi ne suke cewa suke tafsilinsa da ziyadatu fawatu ru'in in kai alwalan zai bayu zuwa ga rayuwarka gaba daya ta kubce da yake nan au ziyaratu maradin ko kuma zai bayu zuwa ga karuwan cutan in kai kai mama ai alwala ciwo zai karu au ta'akhuru bur'in ko kuma zai jinkiri wurin warkewa in kai amfani da ruwa dai to zai jinkiri wurin warkewa ba zai warke ba maimakon ciwon zai warke a cikin sati biyu to amma in ka taba ruwa zai sai ya kai wata uku kafin ya warke to taimama za a yi to a takaice dai ko kuma ma yin alwalan zai sa ka sabon ciwo ma babu ciwo amma in kai taɓa ruwa za ka shiga wani ciwon da baka da shi akwai irin wannan to shi ma dai yana bayuwa zuwa ga a yi amfani da ƙasa to amma in don kawai wai in kai alwala za ka haɗu da tsananin sanyi kai tsananin sanyi to wannan ba ka da wani hujja kawai tsabar kawai in kai alwala ne a yanzu za ka ta karkarwa ɗari to ba ba ce kai kai ba ba irin lokacin tsananin sanyin nan to nan kuma jaruntan yin alwala a wannan yanayin wato sarakin aljanna ne eh haka ne sarakin aljanna ne haka annabi ya faɗa a hadisi ya inganta kuma cewa lokacin da ya ga sahabbai suna alwala da wahala cikin sanyi sai ya ce to ai an kewaye aljanna da abun da rai baya so an kewaye wuta kuma da abun da rai yake so yana daga cikin abun da zai sa aljanna mutum aljanna yanzu yanzu alwudu alal makari yin alwala a lokacin da ba a son taɓa ruwa to amma ba kar ya zama kuma za ka in kai alwalan zai jawo wa'inta abin da muka girga nan ka in kai kuma an shiga bajin laifi to sai me yawwa au maridin ya kadiru alamar sihe wala ya jiru man yunawiluhu ko nan kam a baya ba mun ce limaradin mani'in ko da rashin lafiya da zai hana shi muka yi filla filla da irin nau'in rashin lafiya din yanzu muka gama ko yace au maridin ko kuma mutum mara lafiya ne ya kadiru alamati yana da iko zai iya amfani da ruwan ba zai ba zai sa ya mutu ba ba zai ƙara ciwo ba ba zai jinkirta masa ciwon ba wa'annan abubuwan da duk da muka da muka kirga ko ba zai farar masa da wani sabon ciwo ba amma wala ya jiru man yunawiluhu a ba zai samu wanda zai miƙo mar ruwan ba yana kwance ba wani a kusa kuma yana kallon lokaci zai fita na sallah amma da da da ruwan ya samu zai iya amfani da shi sai ya zama babu wanda zai kawo mara to wannan shi ma sai ya buga taimama in akwai bango a gefensa ko akwai ƙasa a kusa da shi sai ya danna sai ya taimama wataƙila gasar ruwan fa yana gani gatan buta yana hange ga tayin kuma yana kokari zai fita zai rasa sallah ga babu wani a kusa ya kwala kira babu sannan a kare yake an daure shi ba zai iya tashi ba misali wai nake yi sai ya buga kar ya kuskura ya bari lokaci ya fita ya dafa ya ce mama kai sallar wannan fa shine amfanin karatun fiqh da gane addini kar kada kada an daure ka kana zaune ko kuma dai wani rashin lafiyar da baraka ya tashi ba ba mai miko ma ka can buta baraka ya dauko shi ba kana kallon tayin zai fita ka zauna ba za ka yi sallah ba saboda sai in wani ya zo kannan kuma lokaci ya fita to faqad zamba zambun azimu za ta kama ka da imamu shafi yace yana kallo lokacin sallah ya fita bai yi sallah ba sai bayan lokaci yace gunda masa da ramadana tsakiyar rana ya kwankwaɗi ruwa da kankan shafi ya ce gundamar ya haka ita ya fi masa saboda ya san wancan azumi sittin kawai zai da kwaya daya amma wannan barin sallah ya fita lokacinsa faƙar zamba zambun azimun din nan kai ta ce ba zai iya ba ba zai iya yarda ya garaji ne na zambun azimun to wala yajidu man yunawilu ba zai ya ga ba zai samu wanda zai miko masa ruwan ba to ya taimi mansa man yunawi lahu iyyahu ko zai samu mai mika masa ruwan ba wa kadhalika musafirun haka nan kuma matafiyi ko a ya qurubu minhu al-ma'u ga ruwan a kusa da shi yana kallo amma wa yamna'uhu minhu khawfu lususin abin sai kuwa tsoron barayi ɗan fashi sai ya hana shi zuwa wurin da ruwan yake tsoron ɗan fashi sai ya hana shi isa inda ruwan yake lusus jam'u lusin ne ɗan fashi lusus kuma ɗan fashi yana ganin wannan gurin ana zargin akwai ɗan fashi a wurin kuma lokacin sallah yayi kuma in ya kuskure ya je ta inda yake tsammanin zai samu ruwa din ga idan yana hange ruwa ila ko kogi ne ba amma tabbas yana da yaƙini ko kuma yana da yana zato mai ƙarfin gaske a wurin na akwai yan bashi wurin ne daban su yana da yan kwabbensa kuma da in ya je ya sani ko kuma yana da labarin yan bacin nan suna taralleti in sun je in baka da kuɗi ila za su rubuta ma sunanka a gadon bayanka da aska ka sa ko yan fashin da suke da wannan mugunta ko ko za su kashe shi ma ko kuma dai za su kakkarya shi ko za su ba shi sanduna in sun rasa wani abu a hannunsa yan fashi to wannan sai buga taimamansa kar ya je wuri eh kar ya je wuri ya yi taimama kawai ya sallah gashin ruwa yana hange fa dauke wa juggul amma juggul gol wodi wappirɗe ɗon tappoɓe yimɓe to kadi to yeyte mamanta kawai kadi yeje ɗum kuma e garaje yeje to abunde e sami siɗu ka siyanewa ba ruwan malam ibnu abi zeyd alkayra wani side ya rubuta ba kadi ka kuskura kaje in kuma kai garaje ka je to abunde e sami ka duka shi kan ya riga ya fita ya riga ya gaya ma au siba'in ko kuma yana tsoron namun daji namun daji wurin nan akwai ruwa yana da garanti haƙiƙan akwai ruwa a wurin amma fa yanda ya ga wurin nan yayi lambo yayi surƙi yana zaton ba mamaki a samu kura a wurin ko wata damusa ko ma babban gaba ɗaya zaki domin su ba jam'i ne na subul dukkan namun dajin da suke farautan abu mai jini ta wana kiransu subu sabu to ma akala ku sabu ko illa ma zakaitu can cikin suratu al-ma'ida duk namun naman daji da take farauta da menene farata take kama duk wani abu mai jini nama in ta samu ta farauce shi da fiƙa ko da kamborai to ana kiran ana kiran ta sabo amma daga ƙarshe dai zaki shi ya kwace wannan suna shi kaɗai zaki tawa ba zai hana sauran ba a kira su haka ba ka hangi ruwa amma kana zaton wannan lam wannan surkukin ba za a rasa wani sabu'u a wurin ba da fulatanci sabu'u din na ana fassara shi da tattake hausa kuma suna ce kerkeshi duk naman daji mai kama abu da fiƙa fiƙa ko kuma mai farauta da farata tambora to ana kiransa siba au siba in kenan wa iza aykara musafiru yujudil ma'i idan matafiyi yayi inin cewa zai samu ruwa fil waqti a cikin lokaci lokacin sallah ba zai fita ba zai samu ruwa to akara ila akhiri ya jinkirta sallan ha zuwa dab karshen fitan lokaci tukunna kar ya ce zai saurin buga taimama an gane bayani kana kan hanyar tafiya to kana da yaƙinin kafin fitar lokaci dai za ka iya samun ruwan nan to ka jinkirta kar ka yi sallah da wuri sai ka ga dab sallah lokacin sallah yana ƙoƙarin fita baka samu ruwan ba tukunna kafin nan sai ka yi sallah kar ka yi sauri ka ce kai zan yi taimama ko in sallah a ka jinkirta in dai kana da yaƙinin za ka iya samun ruwa ila akhiri har sai ƙarshen lokaci tukunna wa in ya isa min idan kuma ya ebe tsammanin cewa kai da wuya faɗin samu ruwa a wannan halin tafiyattawa to ta yamma mafi awali nan kam ya yi taimama kawai tun farkon lokaci ma kawai kar ya tsaya wai zai jira sai ya jinkirta can ƙarshe saboda sai ya tabbatar tukunna ha in dai ka ebe tsammanin samun ruwa to kai taimama kawai a farkon lokaci saboda ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce khairul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha ko to sai ka kai mama a farko farkon lokacin karka ce za ka bari sai kusan fitar lokaci ka ce sai ka bari irin misali can uku da rabi kusan uku da rabi kafin kai sallan azhar a'a waye kai ka uku da rabi kaga ana dab sallan la'asar ma ta shigo kenan ko ta fara turo kamshinta to kar kai haka kai sallah daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu ɗin nan duka muktari ne fi awwali a farkonsa wa in lam yakun indahu minhu ilmun to a dubi wannan wurin da kyau zan dawo da mu baya can karatu wani karatu wa in lam yakun indahu minhu ilmun idan kuma bayi da yaƙini na samun ruwan ilmin din nan yaƙinun ne kun tuna karatunmu na usulul fiqh farko farko can muka fassara ilmu da yaƙinu kun tuna to shine nan wancan kalman aron kalman zaka aro wa in lam yakun indahu minhu ilmun in ya zama tare da shi babu yaƙini na samun ruwan nan bai da yaƙini to tayammama fi wasaɗi ya taimama a tsakiyar lokaci tsakiya ba farko ba ba kuma can ƙarshe ba wasa ɗihi a tsakiya wa kazalika haka nan kuma in kafa Allah yudrikal ma'a in ya ji tsoron cewa ba zai riski ruwa ba yana ganin kai a tafiyan nan da nake yi ba zan iya kaiwa inda zan samu ruwa ba ko wani ƙauye da za a iya samun ruwa ko wani gari haka ina tsoron ba za a iya samun wani ƙauye da zan iya samun ruwan alwala ba to nan ma dai sai ya taimawa a wasa ɗin kenan an gane bayani shi ma a tsakiyar zai in kafa Allah ya dirka ma'a in ya ji tsoro da zai iya riskan wurin da zai samu ruwa ba fil wakati a cikin lokaci zaɓaɓɓe wa raja an yudrikahu fihi amma yana dai sa tsammani ne yana tare ne zai iya riska amma bai da yi wannan shine taraddudi kenan ko taraddudi yana tsoro kaman ba zai samu ba amma yana tsammani kuma bayan kaufiyar raja'i taraddudi kenan wa raja an yudrikahu fihi yana sa rai zai iya samun sa to shi yasa anan Sheikh Ahmadu Sarruku shi ya ce manufa a nan shi ne taraddudi mai kai kawo bai gama gane hakikanin abun ba gaskiyar lamarin ba to wannan shi ma dai ya yi a tsakiyar lokaci to da wannan da kuma wancan na mai tsammanin kuraye ko wani abu din nan khawfu din biyu ne ko dai misali in an zo wurin da kake tsammani akwai kuraye din ko wani abu din kana da garanti akwai maharba ko wasu sun ce akwai ne na da dan dawo da mu baya akwai maharban da suka ce wancan gurin kun ga wancan wuri ka za a kwatanta to kuraye suna haduwa a wuri ko damusa ko zakoki ko wani abu kaga kana da garanti kenan ko kuma a'a kawai da ka zo wurin da ka hangi wurin ka ce kai anya wannan wurin bara zaku kura a wurin zamba kuwa ko wurin barayi ka taba jin an ce daban su ne yan fashi ko kuma a'a kai wannan wurin ni ban yadda da wurin ba wannan wurin anya anya to karka karka je ka shiga in dai ka shakka kana tsoro to kar ka je ka shiga da kanka wurin halaka to saboda mu samu abun kada yi mana yawa mu kwana anan sai mu tashi wa man tayammama min haulai kuma asabar ma mu tashi akan mu saboda to ga kuda Allah ubangiji ya sana sani ayi ne oho mutum yana ɗaure da hannayensa yana tayya yana tayya in ya gama sai ya haka ko ya dan sake hannayen haka to wannan baya wani littafi ba wani littafin da aka rubuta shi babu shi a takaice kawai malam in kana naɗe da yatsan kan abinda ba aka fi so ka ci gaba da haka misali ka san wani iliman yana jan su ya yi haka in ya gama tayyansa sai ka ga ya yi haka ko ya yi shi ya gama wa gama ci gaba da mu ni yatsan ka in nuna kadaitan Allah kake yi in kuma ko da shedan kake yi ka ci gaba da motsa kar ka bari shedan don ka gama sai yanka liman bai gama ba ya sallame ka bari shedan ya zo ya bata ma sallah kafin liman ya sallame in an gama kuma dama ai dole za ka warware yatsan yatsan za ka warware hannu dama an ce ka naɗe yatsu uku ka ka ware babba da manomi ko to wani za ka iya gama da ita ita ga haka wani haka za ka ji dan karar abun ma fab wani ya gama da ita to gaskiyar magana bai da wani tushe kawai mutu al'ada ce kawai al'ada ce mana bai da wani tushe kawai ka ci gaba in ka gama in ka gama kuma dole dama za ka warware hannunka za ka miƙe ya ka yi ka miƙe su kawai in ka gama sai yan in ka sallar salamu alaikum warahmatullah sai ka miƙe yatsa hannunka ba za ka ci gaba da daɗa yatsa in ka tashi daga sallan ba ma haka kana riƙe da shi don a gane sallah ka fito duk wanda ya ganka haka zai gane daga sallah ka a'a ka gama za ka ware yan hannu yatsunka shikenan amma ba a ce wai dole ne sai ka yi haka ka yi wani haka da hannunka don a gane ba kai din nan ba ka gama sayya ko irin kai kana da sauri a wurin tayya wane bai gama ba bari nuna mai nan na gan to gaskiyan magana ba wai wani tushe yake da shi ba haka aka ce ai ba karkar da wabansu suna yi kace kai ma a tunda na ga har fa wani fa tsofowa ne yayi da tsofowa ne duka haka suke سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله